بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda suka biyo bayan shi suna masu kyautatawa a yau yammaci ne na alhamis talatin daidai ga wannan wata na rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda yau majalisi ne na kitabun tauhid wancan mako da ya gabata mun kai ƙarshen babu ƙaunin lahi ta'ala a yi shirikuna ma la ya huluku shai'an wahum yi ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من كرم تاشي ومن كرمت فيه مسائل هزوى كرشي أيوزا ما كرمت شرهي نبب مال منا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ما ليتي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون شيئا زاسي شركا da wanda bai halicci komai ba wa hum yukhlaqun bal ma su halitta su akai shin ya dace su yi haka su hada Allah da wani shi daga cikin waɗanda ba su halicci komai ba bal ma su din ma halitta su akai malaci hada shuru'un fi barahin at-tauhid wa ajillatihi ya ce wannan kamar shiga ne a cikin dalilan tauhidi hujjojin tauhidi da dalilan tauhidi فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره توحيدي ينادى حجوجي دليلين النقلية wanda yake an nakalto su kamar dalilan ƙur'ani dalilai na hadisai wanda suka inganta ke sannan kuma da dalilai na al'aqaliya na hankali ma laysa ghairihi irin wanda wannan tauhidi baya da wannan hujjojin da dalilai kuma na akwai dalilai da dama da hujjoji masu yawan gaske akan tauhidi dalilai nakali da dalilai na hankali wanda tauhidi ya samu masu yawan gaske ta yadda wannan tauhidi bai samu haka kenan kaga tauhidi yakan tabbata ta fuskar dalilai guda biyu ko ya kasance dalili ne na kane idan aka ce dalili na kane kenan abinda aka nakaltu dalilai na alkur'ani mai girma da dalilai na sunoni ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda suka inganta wanda suke tabbatar da cewa Allah makaɗaici ne ta kowace fuska subhanahu wa ta'ala malaka fa taqaddama anna at-tawhidaini tawhid ar-rububiyyah wa tawhid al-asma'i was-sifat من أكبر براهينه وأضخمها سيرجي قبابة شوالا توحيدا غدابي توحيد الربوبية ده توحيد ال- ده توحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه سنة ده تشكم في جرما دليلا توحيدي وأضخمها دم في جرما بمعنى وانا التوحيد قلابي نفرق التوحيد الربوبية ده توحيد الأسماء والصفات suna daga cikin mafi girman hujjoji da dalilai da ke nuna kadaituwar Allah maɗaukakin sarki don tauhidin rububiyya shi ne kadaita Allah maɗaukakin sarki da imani da shi ta fuska ayyukan da yake yi maɗaukakin sarki Allah yana da ayyuka da yake banta da su shi kadai waninsa baya yin wannan ayyuka gane ko na daga cikinsu yin halitta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ke yin halitta an gane ko idan aka ce halitta samar abu daga babu samar abu daga ina daga babu don wasu wanda ba Allah ba ma suna yin halitta amma ba irin ta Allah ba mutane suna yin halittar kuma Allah ya tabbatar da cewa shi ne mafi kyawun masu yin halitta daga masu yin halitta shi ne mafi kyawun fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita mafi kyawun wanda ya fi kyautata yin mi mafi kyawun masu yin halitta sai Allah ya tabbatar da shi banda shi ma akwai masu yin mi masu yin mi halitta amma ba irin tashi halitta Allah Allah yakan samar abu ne daga ina daga ba mutane ba sai dai su sarrafa to sarrafa wannan da suke yi ana ci mishi mishi ma halitta ina fata mun gani ka sarrafa icce ka yi wani abu da shi ka yi gado ko kujera a iya cewa ya halicci mai gado bi ma'ana ya yi ya sarrafa shi daga wanga abu zuwa wanga abu to amma ya iya samu icce daga babu ba zai taɓa yi Allah kaɗai ke iya samar abu daga yana daga babu ku banu adam sai dai ku sarrafa abu yi shi daga wanga kada zuwa wanga kada daga wanga kada zuwa wanga kada ina fata an gane tuna daga cikin aikin Allah menene yin halitta wannan Allah baya me baya yin halitta daga cikin aikin da Allah madaukakin sarki yake banta da su kashewa da raya wannan Allah baya kashewa kuma baya me baya raya Allah shi kadai ke kashewa shi kadai ke raya ina fata mun gani daga cikin aikin da Allah madaukakin sarki yake banta da su wanda wannan shi baya tarayya da shi a ciki sabkar da ruwan sama Allah shi kada yake sabkar da ruwa daga sama shi yasa Allah ya ce a fara'aytum ma alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-muzilun ku ba ni labari dangane da ruwan da kuke sha shin ku kuka sabkar da wannan ruwan daga giragizai ko mu ne muka sabkar da shi amsawa ke sabkar da ruwan wutar da kuke rurawa kuna amfani da ita ku yi dafe-dafe ku yi gashe-gashe ku yi kere-kere wani ne fata muku da wannan wuta shi yasa ya ce a fara'aitumun narin latti turu أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون kuka fitar da itacen su ko kuka halicci itacen ko kuka rayar da su kuka fitar da su kuka tasar da su ko Allah ne haka Allah ne shi kadai haka dalilai game da tauhidin rububiyya da suke nuna kadai ta Allah da ayyukansa suna da yawan gaske halittar sammai Allah ya kaɗaita da halittarsu halittar ƙasai daga da abin da ke cikinsu Allah ya kaɗaita da yin wannan aiki shi ya samar da sama ta kasance rufi a kan ƙasa ya shigar da wata da rana a cikin sararin samaniya ya cika ta da tauraru subhanahu wa ta'ala kaga tauraru ado ne a sararin samaniya bayan haka ana jefe shedannu da su ado ne sarwan samani shi yasa ya ce na zayyana sama a duniya da zinatin alkawakib sannan ana jefe shedannu da tauraro faman yastami al'ana yajid lahu shihabar rasada sannan kuma alamomi ne da akan shiri ta hanyarsu tauraro za ku iya kallon su ku hange su ku iya tantance jihar da kuke so ku tai gabas kuke so sai ku yamma kudu arewa ina ne alƙibla duk za ku iya fahimta haka ta hanyar amfani da tauri wanda da kafin duniya ta ci gaba irin yanzu babu wani busol babu wasu abubuwa da aka yi amfani da su don tantance hanya da iya gane shahohi gabas da yamma da kudu da arewa amma mutane suka yi amfani da tauraro yayin da suke cikin fatauci cikin sahara ko cikin teku za su yi amfani da tauraro domin tantance jihar da suke so su tafi sannan rana da wata manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah da suke tabbatar da kaɗaito Allah mulkukin sarki rana ta fito gabas ta faɗi na faɗi yamma da fitowarta da faɗuwarta kukan gane shigar dare da wayuwar gari wanda inda Allah ya ga dama sai fitar da rana ita kaɗai ya ki faɗar da ita wa zai zo muku da yini bayan Allah akwai idan ya bar muku duniya ta kasance duhu gaba ɗaya zai zo muku da rana shi yasa ya ce in ji alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama wani Allah zai zo muku bilailin taskunu na fihi akwai kuma ya sanya muku dare sarmadan ila yawmil qiyama wani Allah zai zo muku da yini da za ku rayu a cikin shi babu aiki ne na Allah shi kare dai kaɗai da shi baya da abokin tarayya cikin yin haka an samu ɗaya daga cikin sarakuna da ya da'awar cewa shi ma yana yin aiki irin na Allah ya bunƙasa ya ƙasai ta yake so ya kamanta kanshi da Allah har yi jayayya yi musu da annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ya ce qala ana uhyi wa umit nabi ibrahim ya ce masa ubangiji na shine mai kashewa kuma yake raya sai ce ni ma ina kashewa ina raya malamai suka ce kirin mutum biyu ya kashe guda ya bar guda tsaye shi shi kaga ga guda na kashe shi guda kuma na raya shi sai ce mishi fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib aikin na ubangijin ba nan ya tsaya ba na ibrahim ya ce mishi allah shi ke fitar da rana daga gabas ya fadar da ita yamma to yanzu kai zo da ita daga yamma fabuhita alladhi kafa sai kuma ta yi shiru saboda zai iya yin haka zai mafi karamcin abin da zai yi shiru kana saboda baya iyawa baya daga cikin makaduri shi ya fito rana daga yamma da kuma gabas aiki ne nawa na Allah shi kadai baya da abokin tarayya cikin yin haka ina fata an gani shi ke fito da tsirrai bayan ya sabkar da ruwa daga sama suka daki ƙasa ƙasa ta shiga ta tsage ta fitar muku da tsirrai da wani abin da kuke bukata don ku rayu sai Allah ya fitar muku da shi daga cikin ƙasa hatsi ne dawa wake menene ga yanar abubuwan da kuke rayuwa da su Allah ke fitar da su daga cikin ƙasa domin amfani balma bayan amfaninku har da abin da dabbobinku za su ci mata allagun wali ana hamiku kaga Allah shi kadai ke wannan aiki baya da abokin tarayya cikin yin haka shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يوكم تانيكو بوتا مؤمنجيجن وانده يهلتشيكو نادقا تشكين أيكي الله نيكينا هلتك sannan ya halicci wanda ke kafin ku wanda ya shimfiɗa ƙasa ya mai da sama ta zarrihi ya sabkar da ruwa daga sama ya fitan muku da tsirrai da abin da za ku ci a cikin ƙasa sai Allah ce to kar ku sanya mushi kishiyoyi alhalin kun san shi kaɗai ya kaɗai ta da irin wanga aiki kenan kaga tafi da rububiyar shi ne imani da Allah da yarda da shi ta fuska mai aikin da yake yi shi kaɗai ne cikin abubuwan da yake yi baya da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala sannan tauhidul asma'i was sifat kaɗai ta Allah ta hanyar sunayen shi da sifofin shi masu tsarki Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa wanda suka kai makura da matuƙa wurin kyawu sannan kuma yana da sufofi masu kamala wanda suka kai matuƙa wurin kamala da cika subhanahu wa ta'ala a manhajin mu ahlus sunna da abin da Allah ya ambata ma kansa shi na suna ko sifa muka ambata ma Allah wannan abu ba tare da ƙaƙaitawa ba ba tare da kore wannan abun ba haka da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar ma Allah na suna ko sifa muka yi imani da wannan abun mu yarda da shi mu sifanta Allah da shi ba tare da tawili ba ko kuma ƙaƙaitawa ko kuma kore abun ba wanda wannan shi ne hanyar magabata gaba ɗayansu ba wanda zai karkace ma wannan hanyar sai ɓatacce Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da sufofi daban-daban a cikin alkuhari na daga cikin sufofin da Allah ya siffanta kanshi da su akwai ji akwai gani akwai magana ko Allah ya ce yana ji kuma yana gani sannan kuma yana magana kuma magana Allah ana jinta ana jin sautin magana Allah sabanin masu kore haka ina fata mun gani da annabi Musa ya shi magana Allah wa kallama Allah Musa taklima wa kallamahu rabbuhu Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma annabi Musa yayi ya ji magana Allah ashe da magana Allah ba ta da sauti annabi Musa ya shi ta ba zai shi ta dan haka magana Allah tana da sauti kuma za a ji ta mun yi imani da haka tunda Allah shi ya faɗa ya tabbatar maka shi da yana mi yana magana Allah yana ji mun yi imani da haka saboda shi tabbatar makansa ji Allah yana gani mun imani da ganin Allah saboda shi tabbatar makansa da ne da gani amma ya yake ji ya yake gani ya yake magana ba wanda ya sani ko ba za ka iya gane haka ba sai shi kaɗai ya sani sabke yi ne matsala wannan shi ne abinda alkur'ani zai karanta da kuma shi ne abinda sunonin annabi suke karanta da duk abin da Allah ya siffanta kanshi na sifa mai imani da wannan kuma siffanta Allah da wannan abu Allah maɗaukakin sarki baya siffanta kanshi da tawaya ko na kasu abada ba zai taɓe ba kuma kar ka taɓa tunanin abinda Allah ya siffanta kanshi na siffa ya yi kama da na halittunsa abadan don ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir bayan ya kore mithliya ya ce babu wani abin da ke kama da Allah koma menene sannan ya ce wa huwa as-sami'u al-basir bayan ya kore kamanta sai ya tabbatar da shi kuma ya tabbatar da gani ina fata kun gani tare da cewa mutane suna mi suna ji suna gani to amma jin ɗaya ne ganin ɗaya ne ba ɗaya ba ne jin mutum yana da iyaka jin ka akwai iyakar da idan aka yi magana can ba za ka shi abin da yake cewa kuma idan masu magana suka yawaita gabanka sai ka kasa tantance mu suke faɗa Allah haka ne Allah yana jin komai kuma motsin masu motsi da maganan masu magana ba su cakuɗuwa a cikin jin Allah duk yana tantance su da duka duniya yanzu da duniya ba kowa yana magana ba ko yana faɗa abin da yake faɗa wani ya bayyane wani ya ɓoye kai bal abin da kake tattauna tsakanin ka da zuciyarka Allah ya sani me zai ɓoye ga Allah babu jin Allah ya kewaye komai da komai yana jin kowa yana jin komai cakuɗuwar shi cakuɗuwar masu magana da motsin masu motsi da suka haɗe wuri guda ba sa rikitar da ubangiji mai sarki yana jin kowa yana jin komai ya san mai kuke faɗa yaranku daban-daban baya tasiri ga Allah sananin mutum yanzu da mutane sun keɓe can suna hira ba ka shi abin da suke faɗa kai bal ma idan mutum ya zo kan kai kuwa sosai ya ɗaga murya sama da al'ada ba ka iya tantance me ya faɗa tare da cikin kunnen ka yi sautin ya gai sai ya ka ce sannu sannu biya faɗa ya rudan da kai to Allah yana jin komai da kiyashi zai tafiya cikin bisa falalan dutse Allah na jin tafiyarsa subhanahu haka ganin Allah ganin Allah gani ne da ya kewaye komai da komai babu wani abin da zai fita karkashin ganin Allah babu shi karami ne ko babba ne a cikin sararin samaniya ne ko cikin dubban ƙasa ne babu wani abin da zai koyi karkashin ganin Allah babu shi ashe jin mutum da jin halittu da jin Allah sun yi tarayya ne cikin suna ana ce musu ji amma jin ba guda ba ne jin halittu ya dace da su a matsayinsu na halittu jin Allah ya dace da shi ne a matsayin shi nawa Allah madaukakin sarki babu abin da ke kama da Allah ina fata mun gaya Allah madaukakin sarki ya ce ya daidaita akan al'arshin shi ya ce yana sabkowa a sama ta duniya a duk sulusi na ƙarshe na dare muna imani da hakan duka yana sarkowa e yana sarkowa sama ta duniya ya yake sarkowa ba wanda sai yake yadda yake sarkowa amma mutum an sai yadda yake sarkowa ko idan mutum zai sarko daga wani wuri zuwa wani wuri zai baro inda yake ya zo inda ya sarko ko a matsayin shi na mi na halitta to Allah ba wanda ya sani yana saukowa iya yake saukowa ba wanda ya sani saboda ba wanda ya san Allah bare har ya san yadda Allah yake saukowa amma yana saukowa eh me yasa saboda shi ce na saukowa ka huta amma Allah ya ce na saukowa ka ce a rahama Allah ce ke saukowa ka ka canza ma'ana abin da Allah ya faɗa Allah ce na saukowa ka ce mala'a mala'ikun shi ne ke sauka ka canza magana ba a canza magana Allah galibi masu yin tawili su kore wata suka da Allah ya tabbatar ma kanshi don su tsarkake Allah to kafin su yi haka sai da suka kamanta Allah da halittar shi kun gane abu duk wanda ya kore wani abin da Allah ya tabbatar ma kansa dan jin tsoron ya kamanta Allah da bayansa to kafin ya yi haka sai da ya kamanta Allah da bayan kun gane magana yanzu misali Allah ya ce na sauko sai ga ta Allah ba ya saukowa saboda mutum ma na saukowa kuma saukowa abu ne na mutum ko halitta shi ke bar wuri ya zo wuri da haka Allah ba ya saukowa sai dai ramun shi ka sauko ka yi haka don ka tsarkake Allah ne to kafin ka ce haka sai da ka siffanta Allah da halitta sannan ka kore ka in ba haka wani ne alaƙa su tsakanin saukowar Allah da saukowar halitta babu alaƙa saukowar halitta zai baro nan ya zo nan Allah ba ba wanda ya sani yana saukowa eh me yasa yana saukowa shi ya faɗa yana saukowa ya yake saukowa babu wanda ya sa haka sai shi Allah ya tabbatar maka shi da hannu eh yana da hannu ya hannun shi yake ba wanda ya san hannun Allah sai Allah shi ke amma hannun halittu an san su hannun ko an san shi ko ba kai a halittun ma hannayensa sun sha bambam dan hannun mutum da hannun giwa iri ɗin da hannun sauran ba sun sha bambam duba ga halittunsu ma sun yi sun sha bambam to hannun wanda ya halitta gaba ɗaya fa Allah ba ya san shi amma yana da hannu eh yana da hannu sau da banu isra'ila sun aibata Allah suka ce yadu daya maghlula Allah ce hullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan Allah ce hannayensa shin fada suke yunfiqu kayfa yasha annabi ce kilta yadayhi yamin hannayen Allah gaba ɗayan su dama ne to dan me ba za ka ce Allah da hannu sai su ce in an ce hannun Allah su ce kudurar Allah wannan duk shishigi ne ka bar Allah da abin da ya sifanta kan shi da shi Allah ba zai sifanta kan shi da aiwa ba za ka fi Allah iya tsarkake kan shi da subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gani da haka kenan Allah na da suna yana da sabobi masu kamala ku bar su yadda suke ku faɗe su yadda suke ba tare da tawili ba ba tare da kore abun ba ba tare da sifanta abun ba ba ka iya ba ina fata mun gani mala ce min akbar ibrahimihi wa azamiha wannan suna daga cikin mafi girman hujjoji fal mutafarridu bil khalqi wat tadbir wanda ya kaita bil khalq da halitta wat tadbir da gudanar da halitta wal mutawahhid fil kamal al mutlaq wanda yake makaɗaici ne cikin kamala ta gaba ɗaya min jami'in wujuh daga dukkanin fuskoki huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata duna siwa ko huwa alladhi la yastahiqqu al-ibadata siwa shine Allah da babu wanda ya cancanci bauta wanda ba shi ba wanda ya kadaita da halitta banda shi ba mai yin halitta wanda ya kaɗe ta da jujjuyi al'amura banda Allah ba mai jujjuyi al'amura duk abin da kaunin nan na tafi a kai yana tafiya ne ƙarƙashin gudanarwa ubangiji maɗaukakin sarki daidai da ƙwayar zarra ba za ta motsa ba sai in Allah ya so ta motsa take motsa ina fata mun gani yadda kaga kaunin nan yake tafiya a kai to haka Allah ya tsara ya tafi yana tafiya ne karkashin tsarin Allah shi ne a tadbir gudanarwa yau wani ya ɗaukaka yau wani shugaba wani ya kaskanta yau wani ya rayu wani ya mutu duka gudanarwa Allah ce kai daidai da ganyen icce ba zai faɗo ba sai Allah ya san da faɗo wasu kuma ya sa a ina yake shi sa ya ce wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah shi ke gudanar da komai da komai babu wani abin da zai faru sai karkashin ilimin Allah madaukakin sarki to Allah da ya kadaita da halitta da jujjuye al'amuran wanda yake makaɗaici ne cikin kamala mutlaka daga dukkan nusoki to shi ne ya cancanci bota waninsa bai cancanci abotansa ya ce wa kazalika min ibrahim tauhid marifata usafin makhluqi haka yana daga cikin dalilan tauhidi sanin sifa ta halittu wa man ubida ma Allah da sanin sifar wanda aka bauta ma kuma bayan Allah kuma wane fa inna jami'a ma yu'budu min dunillahi min malakin aw basharin wa min shajarin wa hajarin wa ghayriha kulluhum fuqara ila Allah saboda dukkanin abin da aka bauta mu kuma bayan Allah mala'ika ne ko mutum ne bishiya ce ko dutse ne ko makamantarsu dukkansu mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki dukkansu mala'ika mabukaci ne wurin Allah da akwai mala'iku ku bana su da akwai su damar baus wa ya samar da su Allah kenan suna bukata zuwa ga wanda zai zai samar da su daga babu to yusa za su zama towa abin bauta eh zai taɓa zama towa su zama abin bauta mabukaci wanda yake da bukata a wurin wani bai cancanci bauta mala'iku suna da bukata a wurin Allah shi ya samar da su daga babu kuma zai iya tafiyar da su ya ƙara da su haka mutane da babu su sai Allah ya samar da su halata ala al-insani inun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah shi ya samar da shi kaga shi mabukaci ne wurin nan wurin Allah haka bishiyoyi duka Allah ke samar da su duwar wasu duka Allah ya halicce su kenan duka mabukata ne a wurin Allah wanda koyi kasance mabukaci ne ma da ya ce ajizuna kasassu ne laysa bi yadihim min an-naf'i mithqalu dharra ba su da wani gwalgwadon kwatankwacin zarra na amfani da za su yi amfanar da wani basa wala yaquluna shay'an kuma ba sa iya halitta komai وهم يخلقون سوء ما هدت الساكن ولا يملكون ضرا باسا ملكة شوتروا ولا نفعا كم باسا ملكة أنفانروا وذا سي شوتروا وذا سي أنفانروا Allah shi ke cutarwa, Allah shi ke amfanarwa shi kaɗai maɗaukakin sarki. Wala mautan wala hayatan wala nishuwa. Haka ba sa mallakan mutuwa ba sa mallakar rayuwa ba sa mallakar tashi bayan mutuwa kaga sanin halittu da wannan sufofin nasu shi kadai na nuna me kadai da ta Allah mulkin sarki da cancanta sa shi kadai da bauta mala ce wallahu ta'ala huwa huwa al-khaliq li kulli makhluq Allah madaukakin sarki shine ya halicci dukkanin abin halitta ko akwai wata halitta da ta halicci kanta ne ba shi yasa Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqa as-samawati wal ard bal la yuqin wa huwa ar-raziqu li kulli mawzuq kuma Allah shine mai arzutawa daga dukkanin abin arzuta Allah shi ke arzutar da su al-mudabbiru lil umuri kulliha mai gudanar da al'amura gaba ɗayan su الضار النافع مي تشوتر ومي أنفانر المعطي المانع مي باير ومي أنا الذي بيده ملكوت كل شيء وند أهنن سنة ملك الدكة كوميك وإليه يرجع كل شيء يزوى برشن كومي لكومي كوما وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء gare shi ne shi kaɗai Allah mai nufi yake nufi gare shi ne shi kaɗai Allah kowa zai nemi buƙatar kuma kowa zai kaskantar da kan gaban Allah madaukakin sarki malaci fa ayyu burhanin a'zama min hadha burhan to wace hujja da dalili yafi girma sama da wannan hujjar da dalili alladhi a'adahu Allah irin hujjojin da Allah ya maimaita su wa abdahu fi mawadi'a kathirin min kitabihi kuma ya bayyana su a cikin wurare da dama a cikin littafinsa mai girma shine alqur'ani wa ala lisani rasuli kuma bayyana hakan sosai akan harshen manzon shi fa huwa dalilun aqli fitri kuma dalili ne na hankali dalili ne na tsarin halittar da Allah ya halicci mutane akai kama annahu dalilun sam'i naqli ala wujubi tauhidillah kama yadda kuma ya kasance nan take dalili ne na shi hujjoji na shi irin qur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naqali da ake naqaltawa ala wujubi tauhidillah akan wajibcin kadai ta Allah madaukakin sarki wa annahu alhaq kuma lalle Allah gaskiya ne wa ala butlan shirk kuma dalilin da ke nuna lalle shirka ba ta abu ne ba gaskiya bane ba مالك إذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع, نفع أقرب, أقرب, أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره إذا هي زمنت مفي أوكك فلتو مفي أوكك فلتو باتارة توقع تيابا شيني ويكنا إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم idan ya kasance mafi ɗaukakan halittu a wurin Allah alal itlaq la yamliku naf'a aqrab al la yamliku naf'a aqrab al khalq ilayhi wa amassihim bihi rahiman fa kayfa bi ghayrihi idan ya kasance annabi Muhammad ɗaukakar sa da girman sa da kusancin sa a wurin Allah ba zai mallaki amfanin mafi kusancin halittu a wurin shi kun ba zai iya biya musu bukata duk da kasancewa su ne mafi kusancin dangantaka da shi to ina ga wani wanda ba manzo Allah magana ce a fili duk min yarda cewa annabi shi ne zaɓaɓɓe daga cikin halittun Allah haka ne babu saɓani duk min yarda cewa annabi shi ne mafi ɗaukaka daga cikin halittun Allah duk mun mun yarda gatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da babu ɗaya daga cikin halittu da suke tarayya da shi wurin gata a wurin Allah duk da haka annabi baya mallaka amfani an gane ku bai mallaka bai iya amfanin mafi kusancin mutane a wurin shi ta fuskar dangantaka da jini to ina ga wanda bai kai annabi matsayi ba ina da wanda ma sai da ya damfar da gidan annabi ya samu matsayi a wurin mutane ai kuna gane zance shi zai da auren nan annabi ya tara qurayshawa kuma qurayshawan da ya tara dangin sa ne dan su Allah ya fara koran annabi cewa ya gargade su wa anbir ashiratakal aqrabin wannan ayan na sabka annabi ya tara dangin sa na kusa ya ce ya ma'ashar ƙuraish ya ku taron ƙuraishawa ishtaru an fusa fa inni la'uku ne an kummin Allah shay'a ku fanshi kawunan ba ni iya amfanar da ku da komai a wurin Allah maɗaukakin sarki bayan ya kero su a jumlace ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗai ya abbas bin abdul muttalib ya safiyatu ammata rasulillah ya fatimatu binta muhammadin salili min mali ma shi la ughni anki min allah shay'a ya kire ammansa ya kire ammarsa ya kire yar cikinsa ita ce fatima ya ce tambayin a dukiyata da abin da kike so wannan dukiya ta ce zan iya baki amma a wurin Allah ba zan iya amfana miki komai ba ki bauta ma Allah kaɗai ta Allah ba abin da zai tsirtar da kai gobe kiyama a gaban Allah sai imanin ka da Allah to in annabi bai mallaki amfanin wani ba a gobe kiyama daga cikin mafi kusanci ta bangaren jini da dangantaka a gobe kiyama wane ne zai iya amfanin wani gobe kiyama babu shi wallahi ko yayi da aka karya yake yasa kar ku hudu da wanda zan rika muku garantin shiga gidan aljanna a nan gidan duniya wallahi ƙarya ce suke babu su ba wanda zai lamu ne maka gobe za ka shiga aljanna ina fata an gane tunda yan haka ne sai annabi ya ce fa zama jiki abinki kawai gobe ka yawa kin tsira har da cewa yarsa ce kuma annabi yana nuna maka su na gaske ya nuna wani ɓangare ne na a cikin shi sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ya ce ba zan iya amfani miki komai ba a gaban Allah to yaushe wani zai zo maka garantin gobe kiyama kaga ko ya faɗa me yake yake nan ƙarya ce yake kar kai shakka game da wannan sai ma da ce tabbar liman ashraka billahi wa sawa bihi ahadan min al-makhluqin Allah wadaran duk wanda ya shirka da Allah kuma ya daidaita Allah da wani ɗaya daga cikin halittunsa laqad suliba aqluhu wanda ya hakan to an ɗauke hankalinsa an zare hankalinsa ba'da ma suliba dinuhu bayan an zare masa addininsa to wanda ya shirka da Allah to an zare masa hankali bayan an zare masa addini duk mai cikakken hankali mai addini ba zai shirka da Allah malakutun sarki a kan mai za ka bauta mun wanda ba Allah a kan mai za ka daidaita wani daga cikin halittu da Allah malakutun sarki a kan mai wanda kake ganin matsayin shi da girman shi da muhimmancin shi da darajar shi a wurinka ɗaya ne daga cikin halittun Allah kuma wane ne ta yaya zai daidai da Allah akwai wani wanda ba bawan Allah ba babu shi in kullu man fi samawati wal ardi illa ata rahmani abda duk wanda ke cikin sarrin sammai da kasai gaba ɗaya za su je da ubangiji a matsayin mai bayu a shi kowa bawa Allah to yaushe za ka daidaita Allah da bawansa in akwai hankali kaga akwai hankali ma hakan ba zai faru ba wanda zai shirka da Allah madaukakin sarki sai wanda baya da hankali sannan kuma bai da addini Allah ke shi malaki wa mutul bari ta'ala wa sifatuhu lalle sifofin Allah madaukakin sarki wa azamatihi wa tawahhuduhu fa mutul bari ta'ala wa sifatu azamatihi lalle sifofin Allah madaukakin sarki da sufofi na girmansa wa tawahuduhu fil kamalil mutlaq da kadaita shi a cikin kamala ce wadda babu togaci a cikin gamammiyar kamala ce akbar burhanin ala annahu la yastahiqu al ibadata illa hu wannan fa mafi girman dalili ne da ke nuna babu wanda ya cancanci bauta sai shi kadai Allah mulkin sa an gane ta sufofin Allah maɗaukakin sarki da sufofin girmansa da kaɗaitakarsa a cikin kamalarsa babban dalili da ke nuna shi kaɗai cancanci bauta waninsa bai cancanci bauta wa kadhalika sifatul makhluqat haka ma sufofi na halittu kulliha gabaɗayan sufofinsu wa ma hiya alaihi min an-naqs da abin da ke na sufofin halittu na naƙasu walhaja da buƙata walfakar da kuma duka dai buƙata ce talauci ila rabbi har zuwa ga ubangijinsu fi kulli shu'uniha a cikin shu'uniha a cikin dukkanin sha'anin halittu wa annahu laysa laha min al-kamal illa ma a'taha rabbuh kuma cewa dukkan halitta ba su da wani abu na kamala sai abin da ubangijinsu ya ba su min a'zamin barahim ala butlan ilahiyyati shay'in minha wannan yana daga cikin mafi girman dalili da ke nuna cewa ko da ke nuna bacin ilahantaka ɗaya daga cikin su na fata an gani sifofin Allah da kamala ta Allah madaukakin sarki cikin kowace fuska tana nuna kaɗai ta kasa da bauta wani sa ba za a bauta masa sifofin halittunsa gaba ɗayan halittu ba a fadda kowa da irin abin da halittu suke a kai na naƙasu don duk halitta tana da naƙasu ina fata mun gani mutane suna da naƙasu a cikin halittunsu menene naƙasunsu suna bukata a samar da su wanda da babu su kuma za su zo su ƙare don babu wata rai da Allah ya halitta sai ta bar duniya sai ta ƙare kaga akwai na ƙasa tattare da su ko babu na ƙasa akwai na ƙasa akwai tawaya na daga cikin na ƙasa tattare da su ma suna bukatar ci wanda za su rayu da shi sha wanda za su rayu da shi in babu ci babu sha halittu ba za su rayu kaga akwai tawaye tattare da su na bukatuwa da talauci zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin sha'aninsu ba su da kamala cikakka sai abin da Allah ya ba su to wannan shi kaɗai yana nuna ba yadda za a yi ɗaya daga cikin halittu ya yi da aucewa shi ne Allah so da akwai na ƙasa tattare da shi akwai tawaya tattare da shi yaushe mai tawaya zai kasancewa abin bauta yaushe mabukaci zai kasance abin bauta abin bauta na gaske shine wanda bai bukatar komai da kowa a wurin kowa balma kowa bukata yake a shi shine wa Allah madaukakin sarki wai wannan bayanin da ɗan uwa duka shine wahabiyanci da kuka shana ce kun wani ramadan wannan shine wahabiyanci ba shine yake ce wahabiya kuka shana cewa izali da duk wanda suka kirkiri wannan sunayen suna jifan masu faɗin gaskiya da su ne don su sa mutane su nisanci gaskiya in ba haka ba ni da kai da duk mai hankali ya san wannan abin da ake faɗa ya cancanci Allah ne madaukakin sarki ko bai da abokin tare a cikin haka mene yawan habiya a ciki me izala a ciki me kuka ji na izala mai muni cikin abin da ake faɗa me yawan habiya ciki in ku haka ne izala in ku haka ne wahabiyanci mu ne jagororinsu me matsalarci mu ne wahabiyan na gaske mu ne izala na gaske in dai wannan abin da muke karanta shi ne wahabiyanci shi ne izala to ka zo gida ya izala ke shi yasa ka su ruɗe ku sun yi wudar da dama da wannan laƙabin da suke shifa a su shi yasa yanzu wurin da kaji aka ce ɗan izala shi kenan an jefe ka da wannan kalma to duk abin da za ka faɗa ba gaskiya ba ne ƙasashen laraba da kai wani ɓangare aka ce wanda ba wani biyu ne to zance ya ƙari masu bai ibn abdul wahab duk abin da za ka faɗa ba gaskiya ba ne saboda an mai da abin ya zama ko kamar wani suna ne mai ƙauri da ake jifa gaskiya da ita don a hana mutane su gaskiya in ba haka ba menene a cikin abin da aka karanto yanzu duka akwai wani abin da ke cin karo da hankali ko tunani wani abu ne aka faɗa ba a jawo aya ko hadisi a kai ba to wannan shi ne wahabiyanci wannan shi ne zalunci Allah tsare malaci faman arafa Allah duk wanda ya san Allah wa arafa khalq ya san halittu wannan abu ne mai muhimmanci sanin Allah da halittu don duk wanda ya san Allah ya san halittu ba zai cakuɗa tsakanin Allah da halittunsa ba duk wanda ya san Allah madaukakin sarki zai ɗauki haƙƙin Allah shi kaɗai ya basa wanda ya san halitta sani na hakika zai ɗauki haƙƙin halitta ya bata ba zai yana cakuɗa ba tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin halittunsa so da Allah yana da haƙƙinsa daban halittu ma suna da ne suna da haƙƙinsu daban haƙƙin Allah shi ne abota masa shi kaɗai kar a yi shirka da shi haƙƙin bayu su kuma wanda Allah ya alƙawarin ba su shi ne duk wanda ya mutu baya shirka da shi zai sa shan shan kenan kaga sanin Allah zai sa ba za ku ba za ku cakuɗa ba tsakanin Allah da halittansa shi yasa ma da ci duk wanda ya san Allah sannan ya san halitta ittarratu hadhihi al-ma'rifa ila ibadati Allah wahdahu to wannan sanin zai ja ka cilan dole zuwa ga sanin Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki da bautar shi kaɗai duk wanda ya san Allah ya san halittu to wannan masaniyar da yayi za ta ja sa tilas dole zuwa ga bauta Allah shi kadai mara kuyi saki ba zai ma Allah kisha wa ikhlasu dini lahu wannan masaniyar za ta ja shi zuwa ga kebance Allah da bauta shi kadai والثناء عليه da yaban Allah shi kadai da kuma yaban Allah dokakin sarki wa hamdihi da godiya gare sa wa shukrihi kuma da godiya gare sa bilisanihi da halsansa wa qalbihi da zuciyarsa wa arkanihi da gaban jikinsa wa ansarafa ta'alluquhu bil makhluqin kuma ratayarsa ga halittu za ta kau ta karkata ba zai rataye ga halittu ba خوفا تهيئ جنس ورنسو ورجاء كوس أمان من أبو رنسو وطمعا كوك عليه أبو رنسو والله أعلم ألا شيني ما في سيء كان كذا دوان دي سان الله ملوك كسركي يسن هلتا تونن سن زي جاسة شيل السوى قبوتا مع الله شكرا كبتا سور مبوتا قولي مع الله دي بنصا كيبا انت الله شي كأيد بوتا zai sa ya gode ma Allah ta fuskar dukkanin godiya ya gode ma da halshensa ya gode masa da gabansa wurin bautarsa kuma zai karkata ga makale ma duk wasu halittu zai kuma zuwa ga Allah shi kare subhanahu wata'ala na ga wannan shine karshen sharhin Abdurrahman bin Nasir Sa'idi kuma nan za mu dakatawa wani makon Allah ya kai mu sai mu karanta babu kaulillahi ta'ala hatta fuzzi'a an qulubihim والسلام عليكم